من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to satin da ya gabata Allah madaukakin sarki bai kaddara mu ci gaba da karatu ba da matsalar rashin lafiya yau in Allah ya yarda za mu ci gaba da karatu mu mai albarka a cikin wani mai suna muktasar sahi al-bukhari wanda aka fi saninsa da suna a tajiridu sari li hadis jami'ar sahi muna nan yau za mu sake tashin sabon kitabi shine kitabul wutiri littafin da yake magana wato kenan akan sallar wutiri sallar wutiri wanda aka yi ta da daddare karshen salloli mutum ya gama sallolinsa na nafili nafilfili zai sallar raka daya wani shi ne wutiri wala ya ce babu ma ja'a fil wutiri wannan babi ne da zai bayani akan abin da ya zo a cikin wato kenan wutiri ai ma'ana fi salatil wutiri akan sallar wutiri kenan an ibn umar radiyallahu anhu anhuma anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an salatil layli abdullahi dan umar Allah ya dade shi da babansa yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambaye shi akan sallar wutiri ko an salatul laili kai sorry akan sallah da daddare sallah da daddare raka'a nawa zan yi ko kuma yaya ake yin ta yaya ake yin ta yaya ake yin ta wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathana mathana sallan dare ana yin ta raka'a bibbiyu bibbiyu ana yin ta raka'a bibbiyu bibbiyu ma'ana kenan shine in an yi biyu sai ai sallama in an yi biyu sai ai sallama in an yi biyu sai ai salla sai ai sallama kenan fa idza kashi ahadukum subha idan ɗayan ku ji tsoron sallan asuba za ta riske shi sallar raka'atan sai ya salla raka'a guda daya sai ya salla raka'a guda daya raka'atan wahidatan wannan salla raka'a kwara daya ta zai ita wannan tutiru lahu makar salla za ta sa abin da ya yi salla a baya gaba daya ya ci kamce da wutiri ana son dama mutum sallarsa ta daren ya gama ya ci kamce ta da wutiri to kaga yi daya ya yi biyu ya yi biyu ya yi biyu ya yi biyu ya yi biyu shi kenan kaman kai ka ce kenan mai tambayan ya tambaye shi raka nawa zan yi ya ce masa kai ta yi raka biyu biyu biyu biyu har sai in kaga baka gaji ba kuma kaga alfijiri zai keto maka sai kai raka daya ta yi wuturi kenan akan wannan wasu malamai suke gini cewa sallan dare ba ta da iyaka siyaki din ya zo da haka sallan dare raka'a bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu za a yi idan ka ji tsoron alfijiri zai fito sai kai raka daya shi kenan wannan dayan ya zama maka sallar ka gaba ɗaya ta zama wato kenan wutiri wannan ko suna istidlali da shi saboda hadisi da wanda ke mutlaki ko bai da kaidi bibbi bibbi bibbi bibbi yawwa dan ka ji tsoro sai kai wutiri kenan ka gama amma kuma yana iya samu wato kenan muqayyad عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشر ركعة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah raka'a goma sha daya in jina na Aisha idan Allah ta tabbata gare shi ta tabbata gare ta kana tilka salatahu wannan kuma ita ce sallarsa raka'a nawa goma sha daya don haka kenan kaga wannan hadisi ya zama muqayyad a wancan na baya yawwa wancan kaifiya ya nuna masa ya nuna sa bibi amma akwai iyaka ko ba iyaka wancan hadisi bai bayyana ba mutlak ne amma kuma wannan ya nuna cewa shi dai yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi akwai kaidi kaidin shine raka'a goma sha daya wadda ta bada labari ita ce nana Aisha ita kuma ita tafi kowa sanin yanayin sallarsa wato kenan da daddare ko yawwa sai ta take cewa kana tilka salatahu wancan da nake maka bayani ita ce yanayin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa yadda ita ta fahimta ko ta gani da idan ta ko ta zaushe ta ani bil lail tana nufi wato kenan shine sallar sa da yake da daddare inji mai tasiri dan haka fa yasjudu sajadata sai yayi sujada sujada kwara daya min zalika a cikin wannan sallar raka'a goma sha ɗaya da yake yi idan ya zo sujada kwaya ɗaya a cikin sajadodin yakan yi sujada ƙadara ma ya karawa a haɗukun hamsi na ayatan gwargwadon yadda ɗayanku zai karanta aya hamsin yana sujadance kamla an yarfa rasahu kafin ya ɗaga kansa hamsi na ayatan ko wani wani lokacin misalai irin wani ya kan zo aya hamsin aya ashirin aya arba'in aya mai da sauransu don haka ayoyin alkur'ani kuma mun riga mun sani akwai tafawut a tsakanin tsawonsu wayan su gajeru ne kaman wallele za ya ga shawar nahari za ta jalla ba ka laka zakar wal unsa kaga gajejeru ne wayan su kuma masu tsawo ne kamar ya lazina amani za ta da antum bidanin ila ajalin musamman faktubuhu ko yusikum wallahu fi auladikum da sauransu don haka sai abin da malamai suka furin jayarwa sai mutum ya dauki matsakaici saboda hadisin da ke takarul umuri a wasatuha sannan kuma mu kanmu al'umma ce wadda take wasata wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata mu da al'umma ne wanda ke intermediary yawa ba ma yin guluwi a cikin al'amura ba ma kuma takatiri ko takasiri a ciki saboda haka muka dauki mafi abin na intermediary da haka zai da mun dauki intermediary wanda sura za mu dauka wadda take za ta ba mu ayoyi rafuli ba dogi ba ba gajeruwa kamar tabara kamar tabara ko furkan ko furkan ma matakai ta yaji ko ko ta da to yawwa to yanzu ka gada tabara aya talatin ne ko idan aya talatin ne yadda suka yi retin karatun ma mata da wasu di domin karatun ma akwai masu yi da wuri akwai kuma masu ba su dida su ja sosai akwai kuma mutum wasu tim inda aka karanta tabara zai dauki minti nawa sha biyar ko biyar ko biyar to makaddara minti biyar aya talatin yanzu muna nema mu cika ce sauran aya ashirin eh minti biyu rafili minti bakwai kenan idan ya yi sujada daya yakan yi minti bakwai a raka daya zai a sujada kawai zai yi minti nawa kenan a kowace sallah daya a kowace raka daya ai sujada biyu ne ko? ko eh minti sha hudu? to kowace sallah daya kafin ya ce assalamu alaikum 28 in ya fara zai raka biyu sai ya sallama a raka biyu su jada nawa ne to bakwai sau hudu nawa yawwa 28 kamar yadda malaye ce sadaka a sujada zai ci minti 28 kilal da ke tsakaninsu da abin mai aka bashi minti ɗaya zai shari da minti talatin rafi ko? minti talatin eh? ɗari da hamsin gaba ɗaya ɗari da hamsin da hudu kaga ya ci awa biyu kenan ya ci eh? raka a sa goma sha biyu ai raka'a goma kai raka'a goma a cire wutiri mai yiwa zai yi shiga jere cire wutiri a noma sallar a cire wutiri a a goma ne ko na wuce ihida ashara aka ce fa in muka cire ɗayar ba saura goma ba 140 mai mintina inda talatin da abin din ne ko da hamsin inda talatin talatin din ne da hamsin da hamsin me ne me da hamsin talatin talatin eh shine zai bada sallama biyar eh haka a goma kenan shine zai zama ɗari da minti ɗari da hamsin awa biyu kenan da nawa awa biyu da rabi to al'ada kuma ruku'u yakan dan fi sujada ko sujada ce ta kan fi ruku'u ok sujada ne to mu dauki rabi to mu dauki rabi mu kara rafuli zai ba mu awa uku yakan yi kusan awa uku yakan yi na sallah kidan haka an da estimation in mun dauki abin da yanda yake kuma su ce sallah mu tawassula ko sannan ga wutirin sa da yake eh eh mutu wasu da muka dauka kamar yadda hajjudinmu da muke yawwa to shi ke da awa biyu da wani abu ko ko awa uku eh to kabla an yarfa ko rasa kafin ya daga kansa haka ne wayar kaurakatai ne kabla salatul fajr sannan yakan yi raka guda biyu ko kafin ya sallan alfijiri wadda ita ce da sakata alfijiri kenan ko yawwa yawa sun ma ya taji'u ala shiki hil'aiman sannan in ya yi wannan sai kuma ya ɗanki shingida a kan haƙarƙarinsa na dama ya sai ya ɗan huta ai akwai gajiya ko yawa haka nan zai zanna hata ya tiya hu almu'azzinu lissalati har sai mai kiran sallah ya zo masa lokacin za a je sahu to kuma sai a tashi kuma sai a yi sallah kaga kenan ya taji'u a nan kamar ba bacci yake ba kenan tunda in bacci yake yi zai zama yana da bukatun ya sake alwala yawwa to ma kuma ba magana ne wato kenan zai sake alwala ba sai da kai kan dan kwanta ne ya dan kishin gida ya dan huta wannan shine tsarin sallah amma me mahallin sha da cikin wani hadisi namu eh yawwa haka ne yawwa fa yajidu sajadatan min tilka ne asharar raka'atan idan asharar raka'atan ko kana tilka salatu hu bil laili wannan wutiri din da muke magana din shine wato kinan muhalli shahida cikin wannan cewa yana yin wutiri kusan kowane dare kenan haka ne kuma abinda malamai suka yi tufaki shine wutiri ba wajibi bane ko amma suna ce mai karfi yauwa suna ce mai karfi ga wanda yake da da da da da da abin nan laziminsa da yake na sallah da daddare da wanda baya yi wanda yake tashi da daddare ma'ana yi sallah da wanda baya tashi da daddare yi sallah duka wutiri abin nan ne mai karfi ya san abin nan sunna ce wanda take muakkada babu sa'atil wutiri babu da yake magana akan lokacin da ya kamata a ce an yi wutiri wa anha radiyallahu anha qalat kullal laylin aw tara rasul sallallahu alaihi wasallam kowane dare mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana wutiri wantaha wuturuhu ila sahari kuma amma tun da sallarsa tana didansa har kusan suhur to wuturin nasa ma yakan kare a wancan lokacin ne ma'ana baya yin gaggawan wutiri kenan yawa mu anan mun mai da shi al'ada saboda mutane ba sa tashi da daddare su sallah kawai in ka tashi kai sallar ishanka sai kai shafa'i da wutiri ka gama shikenan sai gobe da zafi ko yawa alala kalla masu kokarin kenan ba eh sai sallah za su yi shafa har sai ya zama kaman wannan raka'a biyu da wannan ɗayan bayan sallar isha shafa'i da wutri ne sunan su kai ka gawa yau alali ko shafa'i yana nufin duk sallar raka'a biyu biyu biyu wutri yana nufin biyu ko uku ko abin nan yau wato wannan hada ma ma kana al-ma'hud alaihi amma kaifiya na wutri yakan zo shi ma da wasu sabani haka na wani lokaci za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar wutar raka uku wani lokaci biyar ko kuma ma sama da biyar amma dai ala ayi halin da yakan yi shi dai a matsayin maradin ne babu li yaj'al akira salatahu ko akira salatihi witran babu da yake magana lalle mutum ya sanya karshen sallarsa ta zama wutiri da daddare kenan ko wannan lamu din liyaj'al akira salatu salatihi mutum lalle ya sanya karshen sallarsa ya zama wato kenan wutiri haka ake so riwaya daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu qala qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ij'alu akira salatikum bil laili witran lalle ku sanya karshen sallar ku da daddare ya zama wutiri wadda zama kamar umarni ne kenan ko umarni ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ku sanya a baya mun ga yadda aikata shi a aikace kuma sannan na Aisha ta nuna mana haka sallarsa take da haka a ƙarshe ke yin wutirinsa ko yawwa sannan kuma ga umarni ya zo ku sanya ƙarshen sallar ku ya zama wutiri ma'ana duk kai sallar ka na lafiya in ka gaba sai kai wutiri shikenan kuma sai ka jira sallar rakata alfajiri wannan shine abin da aka riga aka sa aka gino a kansa tun bawai kuma sun bayan sallar isha saboda ba su tsammanin tashi da daddare ne babul wutiri ala dabba babu da yake magana akan to ya halatta za a iya yin wutiri akan dabba mutum ya haura kuminsa zai tafi daga guri kaza zuwa guri kaza da yake da raƙumi suke tafiya ko ko akan doki ko jaki ko wani abu makamancin wannan in yanzu ne ko akan motarsa za a tafi lagos yana kan waju zai iya yin sallar wutiri kasa wasu wasu damar miki ne wanda da yawa mutane muna muna muna barin su tana wucewa saboda ai yanzu ba akan raƙumi yake ba don aka ba a mota ba ko ko kuma shi dan kasuwa ne ya hau kan waju zai tafi lagos da yana kula da awaki har sai na alalarsa sai wutirinsa kare ya bar wannan damar ta wuce ai daga nan ake samu a tafawut wajen wato ke na utilization na dama da mutum ya samu a nan wani lokaci ake tsere mutum akwai mutanen da suke haddace alkur'ani kawai sun koma gefe suna zane sai shiru a busu kawai suke ta yi suke ta yi suke suke ko kuma sun samu wata dama akwai wanda suke wasu ayyukan alkhairi da zarar sun samu damar to kullum mutum zai zama very abin da mina ne ake kira very watchful da daren ta sami shi sai yayi wa anhu radiyallahu anhu qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yuturu ala al-ba'iri lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wuturi akan abun hawansa ba'ir shine rakumi kenan ko wannan yana nuna kenan akan a tafi halin tafiya ne domin in a gida ne me zai da hawa rakumi in a gida yake ga tsarin sallarsa a gida mun ga yadda yake yi ko amma yanzu a tafi ake don haka cikin daren zai yi a kan rakuminsa kuma malamai suka ce ba sai lalle ya tsaya yana fuskantar alkibla ba duk inda ta fuskanta nan zai na tafiya yana yin sallarsa don zai tafiya yana yin sallarsa har ya abin da aka kai ma motar ka yanzu kana cikinta kai kayanka duk inda ta fuskance ka sai kai sallarka haka ba sai ka tankwaro ba sau da yawa wasu suna yi sallah cikin mota ɗan wasu na gefen su bai ma gane ba amma sun dai samu lokacin da suka koma zuwa ga ubangiji a wannan yanayi babul kunuti kablar ruku'i wa ba'ada yin kunuti kafin ruku'i da yin kunuti bayan an ɗago daga ruku'i riwaya daga anas dan malik Allah ya dada shi yake cewa su ila an tambaye shi shi anas kenan a kanatan nabiyu sallallahu alaihi sallama fi subuhi shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kunuti a sallan asuba kala na'am ya ce kwarai da gaske kila sai aka sake ce masa awa kanata kablar ruku'i shin kunuti nan da ya yi kafin ya yi ruku'u ya yi ƙala sai anas yake ce musu kanata ba'adar ruku'i ya siran ya yi kunuti kaɗan bayan ruku'u watakilin bayan ya ɗago daga ruku'u kenan ko? kenan mai wannan ibara take nufi kanata ba'adar ruku'i ya siran bayan ya dago a ruku ya yi kunuti kadan yasiran ɗin yana nufin tsawon ruku'in ne a tsawon kunutin ne kenan kamar misali ya karanta sentences kamar uku ko hudu ko kuma kwana kadan ya yi nau'in wasu lokuta ba ɗauke shi a tsawon lokaci ba sannan wannan ibaran tana nufin kenan kamar kenan ba karanta mai ce qablar ruku'i kafin yayi ruku'i to ba'da ruku'i fa eh mafhumul mukhalafa kafiran ko yawa amma da shi malam abin da yake so ya nuna ya yana magana akan halaccin ya halatta za a yi kafin ruku'i kenan liman da ya gama karatunsa sai ruku'insa ko kuma sai ya dago kamar yadda malikiya suke yi sannan sai shi yanzu abin da malai yake suna wani halaccin ya halatta wannan din ko wancan din siyagun wani hadisin kamar ya nuna duka biyu ba matsala ko a kanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi subuhi a sallan asuba yayi kunuti yace eh haka ne awa kanata qabla ruku'i to kafin yayi ruku'i yake yi kenan kafin ruku'i da ya gama karatunsa kenan ko ya gama karatunsa sai ya shiru sai ya shiru yawwa qala sai yake cewa kanata ba'da ruku'i bayan har yayi ruku'in ya dago sai yayi yasiran dan na wani lokaci والله تعالى أعلم وأنه رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت أن تمشي أكم قنوتي فقال سيكي cewa قد كان القنوت da da ya kasance ana yin kunuti faƙila lahu sai aka ce masa ƙablar ruku'i au ba'ada wannan rukunuti kafin a yi ruku'i yake yi ko kuma bayan wato kenan ya ko daga ruku'i kala sai ya ce ƙablahu kafin ya yi ruku'i kenan yana gama karatunsa sai ya kunutinsa kenan kila sai ya kace fa inna fulanan akbara anka to amma wane yana ba mu labari ya ce ya ji daga bakinka kai anas dan maliki annaka kulta cewa kai anas ɗin ka ce ba'adar ruku'i sai da ya dago daga ruku'i yake haka wani ya ce mana ya ce kai ka faɗa masa fatalar sai yake cewa kaza ba ba gaskiya ya faɗa ba inna ma kana ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba adar ruku'i shaharan annabi sallallahu alaihi wasallama abin sani kadai yayi kunuti bayan wato ya dago daga ruku'i iyaka na wata guda ne wannan kuma wurahu kana ba'atha qauman ina ganin dalilin ma da ya saye wannan kunuti na wata guda bayan ya dago daga ruku'u ina ga dalilin shine ya taba aika wa'ansu mutane yuqalu lahumul qurra'u wanda ake ce musu wato kenan alqurra'u sune su adi bin hatim adi kubay bin adi ko da kubai bin adi da zaidu bin da sinna da shugabansu hakim ne ko su su goma wanda yake gadara da su a wannan lokacin a karatun alkur'ani ya ɗauke su mutane suka zo suka ce ka ba mu mutane mulgarin sun musulunta ka ba mu da suka mana karatun alkur'ani ya ɗebi wanda yake gadara da su a tashin karatun alkur'ani a wannan lokacin ya ba su su ne ke ne yuqalu lahum qurra su dama alqurra'u ake ce musu kawai zuha 70 rajulan har sun kai wato kidan kusan ma mutum 70 ba goma da nake magana ba sun kai ma mutum wajen 70 ila qaumin min almushrikina ya aika su zuwa ga wasu jama'a a cikin mushrikai duna ulaika haka ne yawwa kasa da wa'ancan wato kenan wanda ake magana da su wa kana bainahum wa bain rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahad tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai alkawari sun zo sun kulla alkawari tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan kenan wa'anda suke da alkawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din kamar yadda siyakin yake nunawa to bayansu akwai wa'yansu duna ula'ika ne akwai wa'yansu wanda kuma su kuma yanzu ne aka ƙulla alkawarin annabi sallallahu ya ba su suka tafi suka tafi tare da mutanen dan su je garin su su koya masa alkur'ani to da suka je sai suka halaka su gaba daya duka suka halaka su gaba daya sai guda goma da nake faɗa su ne suka hau kan dutse su ma suka dinga harbinsu suka dinga harbinsu suka dinga harbinsu da ƙarshe suka ce ku sakko a bisa alkawari suka sakko a bisa alkawari suka ce to za mu ɗaure ku za mu tafi da ku makka ɗaya ce to kun ga kun fara cin amana tun daga yanzu don haka ba zan bar nan gurin ba sai dai gawa ta ta bari suka kashe shi suka ɗebi wa'annan guda biyu da kubai bin adi da kuma zaidu bin da sunna suka tafi da su makka wani abu ya faru bayan yakin uhud bayan yakin badar kai bayan yakin badar don haka za ka je sai adiyu akwai wanda ya kashe a cikin mutanen manya-manyan makka sai ya'yansa suka saye shi ya kashe mana ubanmu da haka za mu yi maganinsa shi ma zaidu haka suka zo na gurinsu na tsawon lokaci daga baya suka kashe su to wannan abu ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan ciwo don haka fakana ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shaharan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai musu kunuti har na wata guda yad'u alaihim yana musu mummuniyar addu'a yana musu mummuniyar wato kenan addu'a wata guda a jere kullum sai ya musu wannan ba da bayan yaushe kenan bayan ru- bayan ya dago daga ruku'i kenan yawwa hmm? ina wasu daga cikin malaman aliyakiya suke istidlali da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ruku'i yake shi kuma kaman Anas ya nuna cewa a'a wannan din special case ne akai haka kenan kafin ruku'i ne normal abun shi yasa a can a baya yake cewa menene kanata ba'adar ruku'i yasiran kaga kenan yasiran din yanzu ya koma mudda na zamani ba wai kudutin yayi dan kadan ba a'a dan zamani ne kadan zamanin kuma gashi wannan ya fassara shi da cewa wata guda eh wata ɗaya ne kawai yayi yana yin kunuti wato kenan bayan sallar asuba wallahu ta'ala a'lam wa bi riwayatin anhu radiyallahu anhu qala qanata an-nabi sallallahu alaihi wasallam shahran yad'u ala ra'ilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kunuti wata guda yana addu'a mummuna akan kabilar ri'ilu wa zakwana da kabilan zakwana domin su ne suka yi mahayince shi suka kashe masa wato kenan mutanen da yake garara da su a cikin a cikin sahabbai ko yawwa wa anhu radiyallahu anhu aidan qala al-kunutu min al-maghrib wal fajr ana dan malik Allah madaukaki sarki da yake ce al-kunuti ana yin sanne da sallar magriba da sallar al-fajr kenan ba sallar asuba kada yake ba ba yin sa bayan sallar magriba za a iya yin sa bayan sallar za a yi a sallar mangariba za a yi a sallar asuba idan kuma bukata ta taso za a yi kowace sallah idan wata kenan abin nan hadisa ta zo ta wadda ta bukaci a yi hakan din zai zama bayi da kaidi kenan wallahu ta'ala ala kitabul istisqa'i littafin da yake magana akan sallar sha da fari babul istisqa'i wa kurujan nabi sallallahu alaihi wasallam fil istisqa wannan babi zai mana magana akan yadda ake sallan istisqa'i da kuma kaifiyar fitan annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa masallacin wato kenan na istisqa an abdullah ibn zaid radiyallahu anhu qala kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga gidansa ya tafi ina musalla ko yawa musalla masallacin idi kenan shine musalla ko yau mu a gurinmu kenan ana a wasu gurin kaji sun ce musalla masallacin da ba na juma'a ba duk masallacin da ba na juma'a ba ne komin girman sa musalla a gurin wa'yansu yawa amma su yakin wa'annan da yake zuwa na hadisai da sauransu ya fi nuna cewa musalla shine masallacin da yake bayan garin da ake sallan idi a cikinsa don haka ya fita ya tafi musalla wa hawwala rida'ahu don haka wannan alkyabbar tasu da yake sakawan sai ya juya ta sai ya juya ta a daidai lokacin da ake wannan abu wa hawala rida'ahu wa fi riwayatin anhu qala wa salla rakataini yayi salla raka'a guda biyu sannan yayi addu'ar wato kenan istisqa'i me hikiman juya riga Mhm. Mm. Mm. Mm. Mm. yau wato shi ne malamai suke kira attafa'ul attafa'ul ko? yau attafa'ul ba canfi ba ne yau kasa akwai canfi daban akwai tafa'ul daban tafa'ul shi ne wani abu ya faru kai fatan alkhairi akan wannan al'amari shine tafa'ul yawwa saboda ka juya rigar nan yanzu fatan alkhairi ne Allah juya mana yanayin halin da muke ciki yanzu addu'a ce Allah ya nuna ba rigar ce take da tasiri ba amma niyyar da take ciki walakin eh menene fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi suduri ko ya ba ba ba walakin yanaluhu at-taqwa minkum at-taqwa minkum yawa eh yawa walakin la ilaha illallah wa la diba walakin yanaluhu at-taqwa minkum yawa a gurin tafa'ul din kusan hadisin innamal amalu ba inda baya shiga a gurin tafawul din shi annabi sasa da yake haka ga har yanzu ga Allah yake komawa ba ga rigar ba yauwa kuma abin da yake fata shine ubangiji Allah kamar yadda na canja rigar nan ta juya to Allah ba daukakin sarki ka juya mana wannan mummunan yanayin ya juya ya koma wato kenan mafi alkhairi wannan shine ake kira sa'at tafa'ul ko yauwa to shi to wannan din ba babu matsala a kansa amma kaga abu kaza ai ni dama naga kaza na san kaza zai faru da ni wannan kina ana kiransa at-tasha'um to shi kuma tasha'um daban yake shi tasha'um asalin sa daga mummunan niyya ne ko mummunan zato ayo at-tafa'ul kuma daga raja ne kauna ce da fata daga gurin ubangiji Allah madaukakin sarki wannan ba a hana shi ba amma wancan wato kenan an hana shi wallahu ta'ala a'lam sannan ya nuna raka'a biyu kawai ake yi ko kuma shi dai raka'a biyu a wannan yanayin walala muna cin karatu da Allah mu samu sama da haka Allahu a'lam tunda bamu gama babin ba babu du'a nabi sallallahu alaihi sallama ij'alha alaihim sinina ka sinina yusuf babin da yake magana akan addu'an da annabi sallallahu alaihi sallama da yake cewa ubangiji Allah saboda matsalar da wa'annan arna da mushrikai suke bamu wannan shekarun ka sanya musu ya zama shekarun fari kamar irin shekarun da aka yi annabi yusuf a zamanin annabi yusuf a shekara nawa kenan saba sini da da'aban ko da'aban dinnan ai mutawatiran bana fari badu fari badu fari badu fari badu fari sai an shekara bakwai a jere to irin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam anan sai ya ce kasini ne yusuf saboda kar ma ya zama a musu daddaya daddaya in an yi daya bar su huta in an yi daya bar su huta in an yi daya bar su huta to wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zamu ji bayanin ta akan wannan babi riwaya daga Abu Hurairah Allah madaukakin tarke da shi yake cewa a cikin hadisin du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam lil mustadifina hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a a raunanan mutane raunanan mutane sune mai wanda aka fi karfin su talakawan da suna da imani suna son su yi addini amma kuma kwandishin ya ƙiye warantin su yi addinin yadda ya kamata ya ƙiye ba su dama su bauta wa Allah maɗaukakin sarki irin wanda Allah maɗaukakin sarki ya uzurin su ko ce ilal musattafi na minar rijali wani sai ko wani wuldan allazina la yastadiuna eh la yastadiuna hilatan kaga basu da wayo kenan basu da dabarar da za su iya yi wala ta duna ko ba su san hanyar da za su bi su fita ba to wa'annan Allah madaukakin sarki yana abin nan kai ne ke ta inna ma tunsaruna turzaquna bi du'afaikum Allah madaukakin sarki yana taimaka muku yana agaza muku a dalilin addu'ar raunanan cikin ku sai zaka ce idan mutum aka zalunce shi to in yi addu'a tsakaninsa da Allah tsakaninta da Allah madaukakin sarki babu shamaki saboda Allah yana sauraron su saboda yanayin da suke ciki da kwandishin da suke ciki to addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bina almustadfina min almu'minina rauna na cikin mu'minai wa ala mudara da kuma addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a kabilan mudar ko kamata kaddama kamar yadda muka gabatar a baya su a kabilan mudar mudar kabila ce ko kabila ce idan mutum ya bi genealogical tree na larabawa daga sun faro daga daga wane ne daga daga sam dan gidan annabi nuhu ɗaya guda biyu da kahatan da adnan sauraka yawanci mutanen larabar saudi arabia da muke wanda suke kewaye da ita sun fito ta ba adanan layin adanan su kuma mutanen syria da sham da sauransu su kuma sun fito ta bangaren kahatan to a nan adnan ɗin kuma suka yi reshe reshe reshe wani ma ya samu yi reshensa wani ma ya samu yi reshen har lokacin aka zo ka- mudar to mudar ɗin suna layin eh layin wa musailama a a musailama mutanen abin ne mutanen rabi'a ne mutanen rabi'a kuma suna cikin mutanen kahatan ne saboda haka amma mudar suna cikin layin adnan layin su annabi sallallahu alaihi wasallam din kenan ko amma kuma duk da haka sun ba annabi sallallahu alaihi wasallam wahala saboda haka ta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu addu'a wadda take muna a cikin to wannan hadisi yana daga cikin hadisin da shi imam bukhari ya kafa dalili da shi akan wannan babi da yayi babin addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta ij'alha sinina ka sinina yusuf din kenan wannan mu yi magana akan wannan a baya sannan wa fi akhir hadhihi riwaya a wannan riwayar da muke magana akan ta kuma a ƙarshen ta yake cewa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala gifarun ghafarallahu laha kabilan gifar kabilan su kenan mu dai da an ce gifar sai mutuna abu zarri ko to wannan kabilan gifar na Allah ya mata gafara eh kai wannan sun ji dadin su ya laita ni kuntum afu wa aslam salama Allah kabilan aslam su kuma Allah ya zaunar da su lafiya kaga su ma wato kenan ah, sun samu wato kenan kyakkyawar addu'a yawwa la'alla kuma akwai kabila wadda a gaba wadda hadisin ya yanke bai kawo ta ba ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata kyakkyawar addu'a ba bai mata kyakkyawar addu'a ba hadisi na gaba shine daga Abdullahi dan Ibn Mas'udin Abdullahi ibn Mas'udin ah, qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a an-nasa lamma ra'a minan nasi idbaran lokacin da ya ga mutane sun yi tirjiya suna juya baya ba sa so su karba su karbi wato ginin sakon da ya zo da shi a makka kenan sun tirje sun tirje sun tirje sun ki karba qala sai ke cewa allahumma sab'an ka sabi yusufa allah mutanen makka so ne mudardin allah ka kama su da shekaru bakwai na fari da wahala da tsanani kaman shekara bakwai na zamanin mutanen annabi yusuf don haka fa aka zatu sanatun sai shekarun fari sai suka kama su yake ne hasad kwallon shay'in wadda ta karar musu da komai abinci ya kare kun gaba lokaci akwai akwai wahalan communication ko don sai ka tada raƙumi daga ne tafi har kasan syria sanai je ya kawo maka buhu uku ko hudu wanda zai iya loduwa ya kawo tun daga can ba kamar yanzu ne za a ciko tirela daga kano ba saraka hatta akalu aljuluda sai da suka zo fata suna dafa ta su ci idan wani warke-warke da aka abin da sai a zo a jika shi kawai sai a gyara shi sai a yayyanka shi sai kenan sai a dan masa hikima sai a cinye walmaita sai da suka zo suna cin mushe duk inda mushe abin nan to dama ai kuda ne baka da mushe ko tun da dawa musulmi ba ne yauwa amma duk da haka akwai ɗan takatsantsancin mushen a lokacin saboda mai akwai wadatar dabbobi to yanzu dabbobin sun kare abincin ya kare su haka sun suna cin mushe haka ne waljifa ko jiyaf suna cin mushe kuma du da jifa da maita duka menene bambancin su duka mushe ne duka mushe ne duka mushe ne wai zira adon ila sama'i sai ga ga ɗayansu ya ɗaga kansa ya kalli sama fayarar dukana sai ya ga kawai sama gaba da hayaki ne da ka daga kanka sama kana ɗan talau-talau sai ga du hayaki ne ba kome ba da kome na juyi saboda yunwa ne babu abici ba ka ci da safe ba ka ci da rana ba gobe ma ka kwaji ma ka geware gata ma ka geware ka geware tana kan geware ta yawa sai ga mutum yana kallon hayaki kawai a sama a sai ba hayaki ba ne fatawa abu safiyan sai abu safiyan sai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kasa cikin kowane lamari akwai masu basira abu safiyan a lokacin bai musulunta ba amma kwandishin din da ake ciki ya yi ta sha'um mu shi ba tafa'uli ba ya yi tashawun da annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan mutum shi ya zo mana da wannan abu shi yasa in tusibu muhasanatun eh a eh eh yaquluna haza eh هذه من من عند الله
wa in tusibu sayi'atun
يقول هذه من عند haza min hadhihi min min min indi sai aka ce musu a ka ga musu kul kullun من عند min indillahi so yanzu sun yi ta sha'umi in matsala ta zo su za su iya eh, za su iya jingina ta da annabi sallallahu alaihi wasallama to shi ke sai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ce bari ne discussion da shi on personal ground kala sai yake ce masa ya muhammad ya muhammad ya ce masa innaka ta'muru bi ta'atillahi tabbas kai mun san kana umarni da da'ar Allah madaukakin sarki Muna- wato magana fa a natse dialogue mai kyau yana iya zaunar da abin da ba zai zauna ba a kullum ba kowa yake fahimtar wannan ba da yawa wato kenan kalami zai iya warware sulhun da yaki ba zai warware shi ba yawa idan ka ga mutane sun cika tunzura akan aje a yaki sau da yawa sai ka ga abu ya harzuka sai ya zo a kawo distraction masu tsananin gaske ko ba a ci nasara ba amma da za a yi dialogue na lokaci dai sai ka ga abu ya zo uh, abin nan ya ce masa ya rasulullah kai kana umurti kai kana umurni da ai da'ar Allah ne haka ne ya ce iwana haka ne wa bisilatir rahimi kuma kai kana umurni a sada zumunci dangi kar dangantaka ta yanke haka ne ya ce eh wa inna qaumaka kad halaku to fa mutananka danginka kenan ma to ba zan shiga halaka don haka yanzu duk da kai musulmi na su suna arna fada Allah halahu na roƙonka don Allah ka musu addu'a ka roƙa musu Allah maɗaukakin sarki ko? ƙala Allah haka ne? eh ƙala Allah azza wa jal Allah mai girma da ɗaukaka sai ne sai ke ce musu fartaki biyo mata ce sama ubidikanin mubin ka ce musu su je su jira har zuwa ranar da sama za ta zo da hayaki wanda yake bayyana ne fartake yawan ta ce sama abu ko kai ka jira ko ka ce musu su jira akwai ranar da sama za ta zo ta bidiyo kayanin mubinin ya ga shannas haza azabun alim har zuwa suna rabu na kashe annan azaba ina mu'min ana lafi zikira wa garjahun rasulun karimin ko rasulun mubinin sun matawallawa anhu wa kalu mu'allamin majanun ai to ga laifin su ana yawwa to har ya zuwa inda Allah madaukakin sarki yake cewa innakum aidu zamu yaye din amma matsalar shine za ku sake komawa kan cikin matsalar ku yawma la tashatil batat kubra badashatil kubra ranan da zamu ku danka asalin danka wanda yake mai girma to anan dai aka ce fal badashatu yawma badar za mu kyale ku yanzu amma za ku koma zuwa ga laifinku ba za ku karba ba ba mutanen musa alaihi salatu wasallam haka suka yi ba sai su ce udu lana rabbaka bima ahira indaka ko la in kashafta anna al'azaba anna rijza lanumina nabika wannan sanan ma aka bani isra'ila to idan an yaye kuma fa sai su kofa yanda suke to haka su ma wa'annan saboda al-kufru millatun wahida al-kufru millatun wahida saboda haka sai sun maza ku yi amma duk da haka ku sani akwai yawma na bishil bashatal kubra ranar da zamu danka mai karfin gaske zamu karya kashin gadon bayan ku a wannan ranar ita ce wato kenan ra- ya- yakin badal wa kalmadati dukhan wal batasha haka ne walladim wa ayatul rum sannan duk waɗannan abubuwan wato kenan sun ga sun dukkan din ya zo musu wasu suna cewa dukkan din yana daga cikin alamar tashin alkiyama wanda zai zo a gaba ne ko kuma wannan wanda ya zo musu na yi- na tsananin yunwa ko yau daga cikin alamar tashin alkiyama babba wanda za su zo akwai alamomin tashin alkiyama da yawa akwai manyan alamomin tashin kiyama guda goma daga cikinsu akwai dukan yau mata ce sama bi dukanin mubin wannan yana nan a gaba wanda zai zo shi sannan batasha batasha talkobara idan mun fasara shi akan yakin badar ne to shi ya riga ya zo idan kuma a gaba wani batasha zai zo shi makafirai wanda suka kafirai irin wancan to Allah alam shi ma yana nan tafi wallizam azaba wanda za ta lizimce su ita ma tana nan tafi ko a nan duniya ko kuma wato kenan gobe wa ayatul rum da kuma aya ayatul rum ita ce me alif lam mim gulibatul rum ko yawa to wannan ita ma aya ce za ta zo ta nan gaba wayan duk an faɗa musu ne prior to zuwansu kuma sun ga wa'insu da idansu tun da aitin ina jin annabi sarsa yana maka rum din ayar rum din ta zo ta go sai zama kafirai na rum bayan farisa sun ci yaƙi a kansu shi annabi sarsa yana makka yana karantar da littafin sama mutanen suna rikici da mutanen maka masu bautan gunki mutanen farisa suna rikici da mutanen rum rum kiristoci ne don haka suna bin littafi na sama farisa zarasarius ne suna bautawa wuta amma farisa suke cin nasara don haka kamishirakan maka suna murna kamar yadda farisa ta ci nasara akan rum kuma za mu ci nasara akan kuma gaba da littafin sama su ma su gama da littafin sama abin da suke to wannan din allah madaukaki zai ce a'a ohun min ba da galibin sai galibin bayan an ci nasara kan ruma za su ci nasara su koma kan farisawa su ma kuma wannan zai faru fi bidi sinin saboda haka hakan kuma sai ta faru a lokacin kuma musulmi sai suka yi farin ciki saboda kiristoci sun ci kiristoci sun ci nasara akan masu bautar wuta eh akalla wato menene ya dan fi kusa da kai ko yau da baki kirin gara baki-baki Allah da kansa ya ce wa yau ba zai yabra muminu na bi nasarar lahi ya zuru man ya sha ugo mumine za su yi farin ciki kuma sun yi farin ciki kenan yanzu kun gani masu littafin sama sun ci nasara akan mutanen ku eh to kuma za mu ci nasara akan ku akan kenan bushara ne kuma hakan ne wato kenan ya faru nan da yace fasafa yakunu li zaman ita ma azaba ce wala Allah ya yakin badar ko kuma wata azaba ne wanda za ta zo ta to duka wayannan ayoyi ne wanda Allah madaukakin sarki ya nuna musu yanzu malu shahid anan shine muhammad da sunansa Abu Sufyan ya zo ya roki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ko alhali da kafin wannan ya yi musu mummuniyar addu'a ya musu mummuniyar addu'a kenan yanzu in tarin chabe in tarin chabe babu laifi za a yi mummuniyar addu'a a waɗanda suke kawowa wato kenan matsalar da take hana tayar addinin musulunci ta ci gaba da tafiya za a yi musu addu'a mummuniya idan har tarin caɓe in ana musu ta kirkin suka ba su fahimta ba ko wayan ce abin makafa baya kallon ka sai ka dungure shi to in ta kama sai a dungure su ba zai zama wata kiran da matsala ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a babu su'alin nasi al-imama al-isqa idza qahatu babin da yake magana mutane za su iya gungu su zo su sami limamin gari su ce masa akara makallawa abin da sai an fita sallafa ko fari ya yi yawa ya kamata ji a yi sallah aka ya halatta ko bai halatta ba ruwaya daga abla dan umar kala yake cewa rubama zakartu kawalar sha'ir wani lokacin na kantina magana wani mawaki da yake cewa wani mawaki wa ana an zuru ila wajen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina tuno maganan wannan mawakin da lokacin da ke tunowan ina kallon fuskan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a lokacin ya stazki yana addu'a Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka ba mu ruwan sama fa ma yanzilu annabi sallallahu alaihi wasallam bai sauka akan inda yake yin addu'ar ba hatta ya ji shi maza kulla mazabin har dukkan wato kenan gurin da ruwa yake kwarara gurin nan ya jike da ruwa mun fahimta kafin wato kenan ya sauka ya zo yana addu'a Allah ka mana ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa bai gama sauka akan ba wala Allah yana ishara zuwa ga wanda ya zo ya ce ya ya rasulullahi halakal mawashi wa ne bai na kan mimbari kai mana addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ko to bai sauka akan mimbari aka fita sallah ba face sai da ruwan sama kowa da kirje gida kaga kenan shine har sai da ya ji shi kullum mazabin duk matattarar ruwa sai da ta cika da ruwa mun fahimci wannan yawwa to in ya ga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tuno wani mawaki da yake cewa wa abyada yustas kalga ma mai biwajihi thimalil yatama ismatul lil aramili wa abyada gashi fari ko yustas kalgamamu ana neman saukar ruwan saman da yake cikin girgije bi wajehihi da hasken annurin fiskarsa gashi kana ganin sa yaro karimi amma thimalil yatama ya kasance wato kenan shi majingina ne madogara ne ta marayu ismatun shi kuma kariya ne lil aramili ga bazaware dumatar da mijinta ya sake ta ya kore ta iyayenta dama sun mutu to yana za ta shiga annabi salasa zai mata zai zama wata isma kaga karshen rashin gata kenan mace ce bayan da ta iya abin da ta iya harkar gida to mijin ya kore ta gidan nasu kuma iyayen nata ba sa nan sai yara ƙanana duk inda ta je walakanci ne da tashin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama mata isma wannan magana ta abu ɗalibi ne ko wannan kuma abu ɗalibi ya yi wannan magana tun annabi sallallahu ya yara yaro ɗan kankani tun yara ɗan kankani abinda ya yi fokasin a gabansa a jikinsa a lamarinsa ce wannan gashi farin mutum ne amma idan ruwan sama baya ba ruwan sama sai a roƙi Allah maɗaukakin sarki da wannan yaran Allah maɗaukakin sarki zai saukar da ruwan sama ran da ya girma zai taimaki marayu wannan yaran zai taimaki kuma mata masu raunanan mata wannan to ya faɗi wannan baitin kuma an ce sun yi wannan addu'an tun yana yaran sun ɗaga shi sun roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ba da ruwa ko shi ne ce yu'allu bihi muskanat iflan wa yunhalu an yi nemi Allah maɗaukakin sarki ya bayar da ruwa da shi muskanat iflan tun lokacin yana yaro ji mai shirya kenan ko wayun halu da kuma lokacin da ya zama kahalu ya zama babban mutum yana kan mimbari wani mutum ya zo ce masa ka roƙa mana Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ruwa kuma hakan ya faru kuma ruwan ya wato kenan sauka to shi ya san wannan baitin da Abu Dalib yayi abu dalib ne ko abdulmutalib abu talib ne ko tun yana dan kankanin yaro sannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi kuma ya ga lokacin da ya zo aka zo aka tabe shi akan mimbari aka roki ya addu'a kuma ya addu'a kuma ran sama ya sako don haka in ya ga fuskar sa sai ya tuno wannan baiti din mun gane an umar bin al-khattab radiyallahu anhu annahu kana idza qahatu sayyidina umar dan kaddabi idan an samu fari na ruwan sama istisqa bil abbasi sai kan yi istisqa'i da abbasi sai ya nemi Allah madaukakin sarki ya ba mu ruwa da abbasi dan abdul muttalib fa qala sai yake cewa Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyina ya Allah mun kasance muna yin tawassuli zuwa gare ka da annabinmu fa taskina sai ka shayar da mu wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina to yanzu kuma gashi muna yin tawassuli zuwa gare ka da babban annabi mu faskina yanzu ma ka shayar da mu wannan shine abin da sayyidina Umar yake faɗa qala sai yake cewa fa yusqauna sai kaga kuma Allah madaukakin sarki ya ba su ruwa Allah madaukakin sarki ya ba su ruwa wannan hadisi muhalli ne na na nizai tsakanin malamai musamman wanda suke magana akan tawassuli cewa ya halatta za a yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba za a yi tawassuli da shi ba sai su ce to ai gashi nan sayyidina umar ya ce allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyina ya allah muna tawassuli da zuwa gare ka da annabinmu da annabinmu ba tasgila kuma sai ka shayar da mu to gashi kuma duk yanzu muna yin tawassuli da baffan sa da haka yanzu ma ka shayar da mu tana kaga hujja ce mai karfi cewa ana yin tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma da wani annabi sallallahu alaihi wasallam to amma sai dai bayani da malamai suka yi suka ce a ba haka ake nufi ba ai inna kunna natawassalu ilayka bi du'a'i nabiyina da addu'an annabinmu domin wannan mutumin da yazo cewa ya rasulullahi ka roƙa mana Allah kuma manzan Allah sallallahu daga hannu ya roki Allah ya ce Allah ka shayar da mu yanzu addu'an annabi sallallahu alaihi wasallama ne ta abinda su- aka zai dada tabbatar da wannan magana shine ne to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama baya duniya sai aka kawo Abbas aka ce to kai kai ne baffansa kai addu'a ka roƙa mana Allah don haka yanzu la tawassula ilayka bi du'a'i ammi nabiyina muna tawassuli zuwa gare ka da addu'an babban annabinmu don haka Allah ka shayar da mu sai Abbas ya daga hannu ya yi addu'a kuma sai Allah madaukakin sarki ya ba su ruwa inda zamu da tabbatar da wannan shine cewa inda da zatin annabi sallallahu alaihi wasallam suke tawassuli to zatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana duniya da baya duniya baya da canji don haka da yanzu ma ba za su yi ba za su ce to yanzu mun bar zatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zatin wani ba amma da addu'a su suke yi to shi kuma baya nan don haka sai suka yi da baffansa mun fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam to kace lokacin to alhamdulillah ba mu lokacin tambaya ko ce ce ku ce minti biyar to malama wa alaikum salam wa rahmatullah